الحمد لله على إحسانه الحمد لله على إحسانه وكرمه ومنه وتوفيقه والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه الأمة المسلمين من هذا أولا سابا مسلاتي wanda aka buɗe shi yau aka fara gabatar da juma'a ta farko domin munasaba ta rasuwa na hakimin majobi allah ji kansa ya masa rahama wanda bayan wannan sallah za a yi masa jana'iza za a binne shi muna fata allah ya masa gafara allah ya masa rahama allah ya ji kansa Allah ya sa ya huta Allah ya albarkaci bayansa ayyuka da ya yi masu kyau Allah ya karba inda ya kuskure Allah ya yafe masa zuriyarsa Allah ya sa ta zama mai albarka a bayansa Allah kuma ya jikan dukkan musulmi ya mana afuwa ya mana gafara mutu da muke da rai Allah ya sa mu yi kyakkyawar rayuwa Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa mu samu kyakkyawan makoma Allah subhanahu wa ta'ala ya yanke ma dukkan mai rai mutuwa shi kadai ne ba zai mutu ba amma ce kullu nafsin za'iqatul maut duk wani mai rai sai ya ɗanɗana mutuwa rana ake jira kawai da lokaci da guri wanda kuma ɗan adam bai san waɗannan ba shi yasa aka ce muke roƙon Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira mu kyautata duniyanmu domin a cikinta muke rayuwa mu kyautata lahiranmu domin ita ce makomarmu idan allah ya sa an yi wa mutum rasuwa akwai abubuwa guda bakwai da ake so shi wanda aka yi wa rasuwa ya lura da su abu na farko ya yi haƙuri ya dangana ya bawa allah kuma ya tuno wanda ya fi kowa daraja a wajen Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya ce innaka mayyitun wa innahu mayyitun da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama mahaifinsa ya rasu tun yana ciki mahaifiyarsa ta rasu yana ɗan shekara shida kakansa ya rasu yana ɗan shekara takwas sannan kuma matarsa wacce ya fi ƙauna na na khadija ta rasu ‘ya'yansa maza duka suka rasu alƙasim ya rasu abdullah attayibu tahir ya rasu ibrahim mu'azzam ya rasu sai ya zama ‘ya'yansa mata ma duka su rasu sai ƙwaɗe bane zainab ta rasu ruƙayya ta rasu ummu kulsum ta rasu ammominsa abu talib hamza duk suka rasu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan musifa ta same ka ta mutuwa ka tuna ni ma ta shafe ni tawon sai ta sassauta wa taka annabi sallallahu alaihi wasallam an haifa masa dan ibrahim bayan wata 18 sai dan ya rasu sai tara sahabbai ya ce mutuwa ba ta da daɗi takan sa zuciya ta ji zafi har ta sa ido ya zubar da hawaye amma ba za mu faɗi magana ba sai wacce Allah iya jira ita ya ce ɗana na yi baƙin cikin rabuwa da kai amma kuma na san Allah ne bani ya karɓa haka nan yassa zainab ta turo masa cewa ka zo gida ɗana ba shi da lafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu sahabbai ku zo ku raka ni ya tashi ya tafi gidan yassa ya je tare da ɗanta yana cikin magagin mutuwa sai ya rungume ɗan sai hawa yake zubo masa sai sabai suka ce me wannan ya rasu da sai ce wannan rahama ce da Allah yake sawa a cikin zukatan bayi da ɗan ya rasu sai ya ce mata inna lillahi ma akhaza wa lahu ma a'ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib ya ce abinda Allah ya karɓa nasa ne abinda ya bayar ma nasa ne don haka a yi haƙuri a nemi lada a wajen Allah wannan shine abu na farko rasuwan mahaifi da rasuwan mahaifiya da rasuwan ɗa da rasuwan mata da rasuwan aboki na ƙud da ƙud amini rasuwa ce mai ciwo mai kama zuciya amma allah yana so mutum ya yi haƙuri ya jure ya kuma mayar da al'amari zuwa ga allah wannan shine mataki na farko wanda ake so mutum ya ɗauka idan allah ya sa an masa rasuwa mataki na biyu shine addu'a ai ta zuba addu'a addu'a nan ita ce take canza abubuwa da dama shi yasa allah ta'ala ya ba mu labarin annabi nuhu alaihi salatu wasalam a cikin suratu nuh ya wa iyayensa addu'a da dukkan musulmi ya ce rabbi ghifrili wani walidayya wani man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat haka annabi ibrahim shi ma ya yi addu'a ya ce rabbana ghafirli wal walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab da haka addu'a ba ta da rana ba ta da lokacin karewa mun saba akan yi addu'a uku ko ta bakwai ko ta arba'in ko ta shekara wannan al'ada ce amma addu'a so ake har ƙarshen rayuwa ka dinga wa mahaifinka addu'a malamai sun ce akalla ka ce Allah ka ji kan mahaifina sau biyar kullum shine mafi karancin abin da za ka wa mahaifin don bayan annabi da Allah ya ko maka ba ka da wani mutum mai daraja a gurin ka kamar mahaifin to duk wanda aka yi masa rasuwa ta mahaifiya an gama masa rasuwan mace duk wanda aka yi masa rasuwa ta mahaifi an gama masa rasuwan namiji babu wani mutum a duniya da yake da daraja a gurin ka kamar mahaifinka shine in ka juya za ka ga cewa kana da babba shine in ka juya za ka ga kana da mai tausayinka za ka ga kana da mai ƙaunarka ƙauna ta gaskiya kana da wanda zai ma faɗa kana da wanda zai iya shiga kowane irin yanayi don ya cece ka saboda haka addu'a rabbir hamhuma kama rabba ya nisa gira addu'an nan allah da kansa ineni ya'ya ku dinga wa iyayenku addu'a saboda haka a ci gaba da yin addu'a har zuwa ƙarshen rayuwarmu mu ma Allah ya ba mu waɗanda in mutu za su yi mana addu'a sannan na uku shine a bincika idan mutum ya rasu akwai mai bin sa bashi ko da na asuwaki ne akwai mai bin sa bashi ko mai kankantarsa a biya masa domin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi shela yake cewa idan akwai mai bin wannan bashi ana cigiya ko da kwabo ne ya taɓa haɗa su ya zo mu iyalin mamata mu biya masa don ba ma son ya tashi alkiyama akwai mai binsa wani abu hakanan kuma akwai sahabin da ya rasu a zubair bin awam ɗansa bai raba gadonsa ba sai da ya shekara hudu duk sanda aka zo aikin hajji sai ya tashi ya ce jama'a suna na abdullahi sunan mahaifina a zubair bin awam ya rasu ya bar dukiya amma na san yana hulɗa da jama'a wanda ya san sun taɓa hulɗa da shi ko ya ba shi ajiya ko ya ba shi rance ko ya ba shi aro to ni ɗansa ne ban raba dukiyarsa ba ya zo in yana bin sa komai ƙanƙanta a biya masa sai dai shekara hudu yana wannan shelar babu wanda ya fito ya ce yana bin sa ko kwabo sannan ya tara ‘ya'yansa ya ce to yanzu zan raba muku gadon mahaifin zan kuma zartar da wasiyar da ya yi a yi amfani da ita bayansa wannan shine abu na uku da ake so mutum ya yi wa mamacinsa sannan na hudu ya masa sadaka jariya abin da ake kira sadaka jariya abin da mutum zai ci gaba da moriyarsa ko baya ne misali a yi masa masallaci a ce wannan masallaci an yi shi ne domin wani da ya rasu ya dinga samun ladan sallar da ake yi ko a yi rijiya a ce wannan rijiya an yi ta ne kowa ya zo ya sha ruwa ya wanki ya wanka kyauta ruwan da yake ake amfani da shi Allah ya saka shi a cikin jari ko cikin ladan wanda ya rasu dinnan saboda sa'adu bin ubada ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mahaifiyata ya rasulullah ta rasu amma irin mutuwan nan ce ta zo mata bagatatar bata ce a yi mata komai ba shin kana ga in nayi mata wani aikin sadaka zai amfane ta sai manzo Allah ya ce kwarai da gaske ka je ka yi rijiya a inda ake bukatar ruwa ka ban mata ladan ka yi da niyyarta saboda ka yin masallaci ko yin makaranta ko yin asibiti ko haƙa rijiya ko labirare ɗakin karatu ko ta cibiya ta koyar da sana'a a ce an yi ladan da za a samu ya dinga shiga a kawun wanda ya rasu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an wa mutum haka an masa gata ya ce idza matal insanu idan mutum ya faɗi ya mutu in qata amaluhu aikinsa ya tsaya illa min sadaqatin jariya sai dai sadaka mai gudana abinda za a dinga amfani da shi yana nan shi ake kira sadaka mai gudana ko kuma ya koyar da ilimi jama'a suke amfanuwa da ilimin ko kuma ya bar na gari yana masa addu'a ko yana jawo abin da za ya masa addu'a wannan shine abu na hudu abu na biyar ya ci gaba da kyautata alaƙa da duk wanda ya san dan masoyi ko dan uwan mahaifinsa ne kada zumunta ta yanke duk wanda ya suke da mahaifi zai ga mahaifin yana da aminai zai ga mahaifin yana da abokai zai ga mahaifin yana da 'yan uwa to waɗannan 'yan uwan mahaifin ko 'yan uwan mahaifiya ko ƙawayenta ko abokanta ko wanda suke hulɗa da shi to waɗannan a ci gaba da mutunta su kamar yana nan dare domin shine za su ji daɗi cewa ba a zubar da mu ba bayan mutuwan abokinmu idan abokansa ne za su ce ba a zubar da mu ba bayan mutuwar ɗan uwanmu 'yan uwansa sun riƙe mu hannu biyu biyu kamar yana nan dare abdullahi ɗan umar ya tafi aikin hajji yana hawa jaki in ya gaji a haura kuni sai ya gamu da wani mutum sai ya sauka daga kan jakin ya ce masa hau ya kwance rauninsa ya ce ɗaura sai jama'a suka ce wannan kuma waye za ka ba shi abin hawanka ka ba shi rawaninka sai ce wannan da kuka gani babansa abokin sayyidina umar ne ba fa shi ba babansa abokin sayyidina umar ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin nagartar da kada ya yi watsi da masoyan mahaifinsa bayan wafatin mahaifinsa saboda shi yasa ya ce ba ma abokin mahaifin ba dan abokin mahaifina ma ya cancanci girmama shi saboda cika mutuncin mahaifina bayan wucewarsa wannan shine abu na biyar abu na shida zumunta duk wanda baya nan yana da 'ya'ya yana da jikoki to yana so a dinga yin mitin na family a tattaro 'ya'ya da jikoki ga baki daya a kafa foundation ko a kafa wani trustee ko wani abu wanda zai dinga hada zumunta 'ya'yansa da jikokinsa suna haduwa suna yin zumunta wannan dan wani wannan jikan wani wannan wannan ya haifa wannan ya haifa kada mutum bayan wucewarsa a ce zuriyarsa sun tarwatse wani ya gamu da dan uwansa a hanya ya ce ai ni dan kaza ne ce kai din ai ni ban sani ba ya kamata a ce zumunta ta dore in ma foundation za a yi ko wani family ko wani group za a yi a buɗe ya zama ana haɗuwa ko so ɗaya a shekara ko so biyu a ce duk family ɗin wani su zo a yi meeting a zo a tattauna a ga masu matsaloli suwa suke da matsalan karatu suwa suke da matsalan ilimi suwa ya ba su da sana'a suwa ne suka yi kaza kada a bari iyalan mutum su tozarta a bayansa yana daga cikin haƙƙinsa na shida sannan na bakwai kada a manta da duk wani abu da aka san zai amfane shi ka a manta da duk wani abu da aka san zai ci moriyarsa kamar ziyarar kabarinsa a ji a yi masa addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku ziyarci makabarta domin za ta tuna muku lahira in kai mai mulki ne za ga masu mulki da yawa da suka rasu in kai malami ne za ka kabarin malamai da yawa da suka rasu in kai mai kuɗi ne za ka kabarin masu kuɗi hamshakai da suka rasu in kai saurayi ne akwai na samari in ke budurwa ce akwai na 'yan mata duk irin mukamin da kake da shi da matsayin da kake da shi a kowane iri akwai waɗanda suka riga ka kuma sun tafi da wannan sai ya sa mutum ya tuna lahira sannan ka je ka yi masa sallama ka tsaya daidai kansa ka ce assalamu alaikum sannan ka ce allahumma gafirhu allahumma arhamhu Allahumma sabbit mantiqahu inda su'ali shi yasa bayan an binne mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan kabarinsa ya ce ku masa addu'a yanzu domin yanzu a fara masa tambaya muna fata Allah ya ji kan hakimi Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta Allah ya sa bakin wahalarsa kenan Allah ya sa nan ana kukan rabuwa da shi shi kuma yana murnar gamuwa da Allah Allah ya yafe masa abinda zamu yanzu bayan mun idar da sallah shine sallar jana'iza ita sallar jana'iza kabbara hudu ake yi kabbara farko idan an yi za a karanta fatiha a karanta sura kamar ka karanta fatiha da ƙulhuwan lahu sai ka jira liman ya kabbara ta biyu idan ya yi kabbara ta biyu sai a wa annabi salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kamar wanda muke yi dai a tahiyya in an yi kabbara ta uku sai mu ce Allah kai masa rahama Allahumma gafirhu warhamhu ko iya nan ka tsaya kai ta cewa Allahumma gafirhu warhamhu Allahumma gafirhu warhamhu ya isa wannan kabbara ta uku mamacin ake keɓancewa da addu'a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk sanda mutum ya rasu aka samu akalla mutum ɗari suka ce Allah kai masa gafara Allah baya bai da bakin mutum ɗari da suka nemi alfarma mutum ɗari su ce Allah ya fema wannan to a cikin ɗarin nan Allah ban sai ya samu ƙwaya ko ɗaya ne wanda zai ji maganarsa balle ya ce mutum ɗari ba za su nemi alfarma a gurin sa ya ƙi ba inda da gaske suke ce sai dai da munafiki ko mushriki amma in dai da gaske suke suka ce Allah kai maka gafara ka ji kansa Allah zai karɓi wannan bakin nasu ya yafe masa ya masa gafara wannan su ne haƙoƙi na wanda ya rasu muna fata Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa Allah ya ji kan dukkan musulmi Allahumma ghafirhu warhamhu Allahumma ghafirhu warhamhu wa wasi' مدخله واجعل الجنة مسكنه ومنزله ومأواه اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اللهم غسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ادخله في شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا والدين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفرهم اللهم ارحمهم اللهم آفهم اللهم غسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا أرحم الراحمين فلو نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا لصلاتكم وخمسوا